أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai taron albarka domin ci gaba da karatunmu na littafin talhisu ahkamul janaiz na Sheikh al-Imam al-Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah subhanahu ta'ala ya ji ganshi wanda yau muna yammacin ranar Laraba 22 ga watan Jumada al-Ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da shidda ga watan sha biyu miladiya ta 2023 idan ba manta ba har yanzu ne muna cikin bayani game da abinda malam ya koro mana kan addafin wa tawabi'uhu wato binne mamaci da kuma abubuwan da suke biyowa baya wanda mun gani a darasin da ya gabata bayanai da malam ya kawo mana an muka zo inda idan aka zo game da wato sanya mutum kabari ta kakane ne za a sakto shi ta kakane ne za a sanya mutum kabari shine za a koma daga bangaren wato abin da ya shahi kawahuwa daga nan ne za a zaro shi kenan sai a fara meko kan shi yana fuskanta alƙibla wanda kuma addu'ar da ake karantawa game da wanda zai sanya shi kabari shine zai ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da su mun fahimta kenan idan ya zamanto zaka sa mutun cikin kabari wannan addu'a ce zakai kuma kai ne zakai ba wanda suke wato gehen ka ba ko kuma wasu makamancin haka sabanin kuma irin yanda zaka gani a yanzu idan aka zo sanya mutun kabari zaka ji ana kabbara zaka ji gabaki ɗaya wajen da wanda suka kama da wanda ba su kama ba zaka ji an ɗauka Allahu akbar to abu ne wanda dai an san kabbara abu ne mai kyau to amma ba ita bace karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama anan ko kuma wasu kaji sun ce la ilaha illallah to duka wannan dai ba shi bane karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wajen shi kullum abin da muke so idan ba wai ka duba ba abin da kai mai kyau ba a'a shin haka aka ce kai ita ce ake so shin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in yi a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallama a wuri kaza ya ce ka yi kaza to kada ka kawo wani naka can daban idan ka kawo ka ƙiyin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ka gani zaka zamanto ka shiga cikin wato wa'idi ana ji maka tsoron azaba Allah subhanahu wata'ala ta sabka wato gare ka Allah yana cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-haq wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma mun sani dama Allah subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir yanan yau zan mu tashi mas'ala ta 104 malam yace wa yustahabbu liman inda al-qabri an yahsuwa min at-turabi thalatha hatawatin bi yadihi jami'an ba'da al-faragh min sadd al-lahdi malam yace an so ga mutumin da ya halarci wato binne mamaci lokacin an zo inda makabarta take an binne mamaci bayan an ida binne shi to an so ka kwashi ƙasa kwamfata uku kai ma ka zuba a saman wato kabarin nashi misali an zo an rihe shi ana rihiya ba laihi kenan inda helo ko da hannunka ka kwasa ka gama hannayenka ga baki ɗaya ka zuba wato so uku saboda mi malam yace yace li hadisi abi huraira saboda hadisin abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla ala janazatin lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla wato a wata wato jana'iza summa utiya bil mayyit sannan aka zo da mamacin fa hassa alaihi min qibali ra'sihi talatan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwashi kasa ya zuba a daidai wato kan mamacin kenan cikin kabarin shi daidai kan shi ya zuba so uku kenan wannan sunna ce idan aka zo kabarta ana binne mamaci kada mutum ɗaya ya kama helan da ake binnewa ya ce shi kaɗai zai a'a idan kayi kayi so uku ka ba ma wani shi ma yayi kokari ya ya zuba wannan sannan kuma banci wannan akwai gajiya ma saboda ƙasar da zaka ga kana ɗauka a ce an binne ai an zuba ta kidan kaga akwai abu wanda yake da yawa lasiya ma wanda ya jima bai yi wani aiki wanda yake na abin da ya shafi ƙarfi kina abin da ake so ne ka yi ƙoƙari in ka samu dama ya zamanto ka zuba wato wannan ƙasa a saman kabari wato ko so uku kenan shine malam yake mana bayani a wannan mas'alai sai malam yace wa yasunnu ba'da al-faraghi min dafnihi umuran sannan an sunnanta bayan an binne mamaci wato wasu al'amurra wannan har yanzu muna wajen ina muna makabarta ana binne mamaci to idan aka binne mamaci ga wasu abubuwa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta sunnanta mana abu na warko shine an yarfa alqabra anil ardi qalilan nahwa shibran wato ya zamanto kabarin idan aka binne mamaci a dan ɗaukaka shi game da abin da ya shahe ƙasa gwalgwadon shibiri guda gwalgwadon ɗani guda ɗani guda kenan ya zamanto an bambanta kabarin da abin da ya shahe ƙasa wannan shi sunna ta karantar malam yace wala yusawwi bil ardi liyatamayyazu liyatamayyazu faysan wala yuhana li hadisi jabir bin abdullah malam yace azadan ya zamanto kada ya zamanto an daidaita kabari da kasa ya zamanto kawai an binne kawai an shaye shi an yi libur in shi da kasa a'a a bambanta shi saboda kada ya zamanto idan an binne shi nan ba dan bambanta shi ba da kasa wani ya dauka ba komi ba ne ba la'alla a wulakantar da abin ko a taka ko a yi wani abu makamancin haka ko kuma korama ruwa in ya zo yana iya ya zamanto ya rumza wajen ko kuma ya salwanta wannan to saboda haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sunnan ta mana mi ya zamanto an daga shi gwargwadon dani guda gwargwadon dani guda ake daga shi yace li hadisi jabir bin abdullah radiyallahu anhu saboda hadisin jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونسب عليه اللبن نسبا ورفع قبره من الأرض نحو شبرا yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi mishi kabari lahadi lahad allahad mun gane shi ko wani iri ne muka ce allahad shine me me diya ayo ashqa ciki take ko a waje yawwa ya ka ce a gehe wani gehe kenan gehen a an ka ce gehen gabas wasu kuma ai ba gabas wace alƙiblar su mu ne a nan gabas alƙibla kenan a gehen ina a gehen alƙibla idan aka yi rami muka ce kamar haka sai a zo gehen alƙibla sai a yi wata ɗiya a nan yadda aka zo sa mutumin haka za a sa shi kenan aka sa shaka sai aka kare da abin da ya shahi biragina irin saudiya misali kabarai na madina inda ake yi lahar mafi yawa ake yi a makabarta ta bakai har yanzu to idan aka yi zaka gani ramin damar ramin sai da kuranga mutum zai shiga sai da kuranga zaka shiga a meko kabar a meko wannan mamaci a meko gawa to aka meko kuma kukuna ciki damar rami ake yi mai faɗi tukun kukuna ciki ku kama ku sa shi kun sa shi ya dabrantu da alƙibla su alƙibla su can gusumce ya dabarantu da alƙibla kenan huskar shi tana kallon ina tana kallon alƙibla sai ya zamanto kuma an sa wasu abubuwa an tattare don kai ya juyo kenan ya zamanto ya daidaita sannan aka bura gina na laka a jera munan da ice ake ka gani da ɗan dama dama za a ce ko ko da ke duka dai aikin mutum ba dama aikin mutum ne kawai Allah subhanahu wataala ya datar da mu to su bura gina ake jera na laka a jera ga baki ɗaya sai an rike rikif to kuma wannan ramin wanda ya da kuranga aka shige shi kuma duka a zubo mishi ƙasa duka a zubo mishi ƙasa to kenan ka gani mine ne muke so mu fahimta lahadi kenan shine wanda ake yin shi a gehe shi kuma ashaq shine ake yi ya a tsaka kamar yadda aririn wuraren mu ake yi sannan da bancin da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai aka dora wato wani birgi wanda mun ganshi shi ma alama da ake dorawa wato a jikin kabari sannan sai yace wa rufi'a qabruhu nahwa min al-ardi nahwa min ash-shibri sai aka daga wato kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam gulgudan dani guda kina abinda muke so a makabarta ba irin yanda ake yi ba yanzu yanzu ka gani yanda ake tilawa ta kai ɗani nawa wannan sai dai zira'i biyu ko kuma zira'i na to gwalgwadon ɗani guda shine sunna ta karantar ɗani guda fa guda daga ƙasa ka duba ka gani daidai fa guda da za a yi daga ƙasa gwalgwadon abin da ake so a ma kabari shi ma saboda mi saboda kada ya zamanto an bar shi haka nan ya yi daidai da ƙasa sai ya zamanto an tozarta shi ko kuma ruwa ya zo ya mushi illa ko kuma wani abu makamancin haka to wannan ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kamata ya zama to mutum wanda yake da hwadi mai fada a ji da sai ma idan an zo makabarta za a yi wasu abubuwa kenan mutum ya daidaita ya zama to kabarin da za a yi wato gwargwadon dani guda irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta abu na biyu malam yace asali an yaj'al an yuj'ala munassaman ya zama to wannan kabarin kuma an sa shi an mushi dan tozo an gane tozo irin yadda tozo ake ake ake ba ya je ba kula ba libra haka kinan aka yi gurgurar ɗani ɗai sai a mashi tozo shine yake cewa li hadisi sufyan tamba qala ra'aytu qabra an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa qabra abi bakr wa umar munassama yace ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kabarin abubakar da kabarin umar dukkan su an musu tozo kenan kaga sunna ce ba libir ba za a yi zaka gani wasu idan suka yi kabarin kawai libir ake yi sai a yi fondasiyon a yi gini wanda shi ma gini wannan bai dacewa a yi gini a makabarta saboda ita makabarta ta al'umma ce ga baki daya makabarta ta jama'a ce ga baki daya baka zo baka kewaye waje ko ka sa birgi da siminti kabari ya kai wajen shekara hamsin amma dalilin wannan birgi da siminti kasa kaga ba a zo ba a ce an minne mace ba a iya sa wani ba saboda sai a yi tunanin akwai bulbudin abin akwai bulbudin wato shi mutumin gina abu na biyu malam ya ce amma wato kabarin tozo ya ce athalis na uku an ya'lamahu bi hajarin aw nahwihi li yudfana ilayhi man yamutu min ahlihi ya zamanto idan aka yi aka sa kabarin aka binne aka mishi dan tozo an ya'lamahu a sa mishi wata alama a yi mishi wata alama bi hajarin ta dutse ko kuma wani hawihi ko kuma wani abu makamanci haka ko ka samu wani dutse amma kabarin alama yanda idan wani dan uwan shi ya mutu ko kuma daga cikin iyallan shi shi ma a kawo shi kusa da shi abin ne ko kuma idan wasu za su ka ziyara su mishi addu'a sun san kabarin wani shine aka ma alama kaza shi ma kenan he a mishi wannan alamai sawamu alama za a yi ta da dutse ko da wani icce na'am to wannan duka duka abu ne wanda koyi ne ake yi da wasu sunna mu abinda ta karantar da mu shine kawai a sa wannan alamai ta burgi ko kuma ta wani icce ko kuma wani abu makamancin haka amma a zo a ɗauki fano a je a yi black isi isi dai sai dai wane ne wane ne min lafsan kaza da kaza hayya wane wane wane ko alaji wane wane wane to duka wannan dai abubuwa ne wanda muke koyi da turawa mafi yawa su ne suka yi yin irin wannan a zo a ba kabari kaza da kaza sannan kuma wannan ka gani shi ma yana koma irin yadda ake ginawa inda alama wannan misali in ta karyace in ta wasu abubuwa zaka ga tabbatuwa za ta yi a tana nan ba zai zamanto ba an zo an binne wani a wajen kaga kuma ka cutar da al'umma shi kuma addinin musulunci menene la darara wa la dirara babu cuta babu cutarwa shi abu na jama'a na jama'a ne na gani kwanaki a nan makabarta ta wala wani waje da girye shi a cikin makabarta to amma kwanan nan na gani babu shi to kaga akwai plak plak da yawa wanda aka yi to kaga duka wannan abubuwa ne wanda bai kamata ba a ce musulmi su ringa yin irin wannan alama dai ta tabbata sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana sa alama kamar yadda zamu gani hadisi malam yace da hadisul mutallib bin abi wadi'a radiyallahu anhu qala lamma mata usman bin maz'un ukhrija bi janazatihi fadufina fadufina أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطيع حمله yake cewa sahabin lamma mata Usman bin Maz'un lokacin da Usman dan Maz'un ya mutu an zo da jana'izar shi sai aka je aka mishi sallah aka je aka binne shi da aka binne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci wani mutum an ya atihi bi hajarin ya zo mishi da wani dutsi gashi can za ya alama falam yastati a hamluhu mutumin da ya je he kasa dauko dutsen faqama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hashara an zira'ihi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tashi sai ya tattare damtsan shi to kasan an tattare damtse me zai eh za dauki abu wanda yake mai yauni to annabi sai ya tashi qala al-mutallib marawaitin hadisi yake cewa qala allazi yukhbiruni wanda yake bani labarin wannan hadisin an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha yace kamar ka ce ina kallon damtsan annabi sallallahu hasken damtsan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tattare zai dauki wannan wato dutsen summa hamalaha fa wada'aha inda ra'si annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki dutsen nan sai ya je aka ai dora shi daidai kan wato kabarin wannan mamaci kidan ka gani sunna ita ce a sa kabar a sa alama daidai kai shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mana kidan duk wata alama a nisance ta kawai abinda sunna ta karantar shine wannan ko ka sa wani abu ko icce ko wani birgi birgi ko kuma wani dutse kenan in ya zamanto da shine za a bambance cewa wannan kabarin idan an kawo wani dan uwan shi ko daga cikin iyalan shi kenan sai a binne shi a kusa sai annabi sallallahu alaihi wasallama wa qala yake cewa ata'lam biha ata'allamu biha qabra akhi sai shi yake cewa ata'allam biha qabra akhi da wannan zan san kabarin dan uwana wa adfanu ilaihi man mata min ahlihi kuma zan binne wanda ya mutu wato daga cikin iyalai shi kenan kowa ka gani anan wannan hadisin ba laihi bane ba idan mutun ya mutu an je an binne shi a kusan dan uwan shi da sai ma wani zaka ga yana yin wasiya ma idan na mutu abin ne ni kusan ɗan uwana wane kuma zaka gani lasiya ma anan makabarta zaka gani akwai bangare bangare akwai bangare na bangaren su wane mafi yawa yallansu nan ake binne su mafi yawa zaka gani in wane ya mutu daga bangaren kaza zaka gani nan ake binne shi akwai bangaren kuma malamai mafi yawa malamai in suka mutu zaka gani makabarta akwai inda ake binne su wasan ina ne a wannan makabarta ne bangaren malamai wace kowa yau gabas kowa nawa ke da kowa nawa ke da kowa gabas a nan ta tsakiya ta tsakiya kowa ta tsaka da gabas da ka shigo daga ina wai ka shigo daga ina ne bangaren malam so wannan dai yan gari sun sani to ka gani akwai kenan duka wannan dai ba wani laifi ba ne amma a kewaye misali a ce wannan wajen kawai ga wuri misali a ce misali ya cika makabarta ta cika a ce kuma ba a zo bana abin ne wani to wannan shine wato bai dace ba saboda haƙƙi ne na al'umma gabaki ɗaya ta gari haƙƙi ne na al'umma gabaki ɗaya ta gari amma ya halatta idan wani ya mutu a sa alama kuma idan wani dan uwan shi ya mutu a kawo shi kusan wannan kabarin nashi abin ne shi in yayi wasiya kuma babu wani abu yace arrabi haka ne ko na hudu yace Allah yulqanul mayyit talqinal ma'ruf al yau yace kada a ringa ma mamaci talqinin wannan da ya kasance ana yi a wannan lokaci kaga nan malam yana ma ishara su ma a lokacin a wajen sa akwai irin talqinin nan eh an gane wani talqini idan ma tal abdu ya ya ya abdallah ko ya amatallah eh uzkur ahadal ladhi abide ne marra idza qila laka man rabbuka ya abdallah ya abdallah uzkur malakani fasalaka annabika an rabbika wa nabiyika wa dinika faqul allahu rabbi wal islam dini wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabi kaga wannan rishin adalci ne malamai suka ce rishin adalci ne wannan kuma zalunci ne saboda mutum yana raye baka koya mishi ba wannan sai da ya mutu ka zo kai tsakani da Allah ya mutu ka san ya mutu ka san ya mutu bai motsi he da ka zo ka binne shi kuma ka zo ka zamna gindin kabarin shi kuma kana ce mishi ya kai bawan Allah idan mala'iku suka tambaye ka cewa ga ubangijinka da annabinka da addininka ka ce musu Allah ne ubangijina yo tsaya yo in bai sani ba ya za a iya sani Allah subhanahu wataala ya kare malam yace li ahadisil warid fihi li hadis haka ne alwarid fihi la yasihu yace hadisin da aka rawaito game da wannan sha'anin bai inganta ba bal yaqifu ala qabrihi yad'u lahu bitasbiti wa yastaghfir lahu wa ya'muru al-hadirin bidhalika yace bari dai mutun zai tsaya akan kabarin mamaci yad'u lahu bitasbiti wa yastaghfir lahu ka roka mishi ya samu tabbatuwa ka nema mishi gafara yace wa ya'muru al-hadirin bidhalika haka wanda suka halarci wannan makabartar ka umurce su da su aikata wannan idan aka zo aka binne mamaci wannan ya abdallah ya amatallah ya wani idza sa'alaka wani da wani da wani wannan aikin banza ne ake aikin banza ne ake yi saboda wannan ba karantarwa addinin musulunci bace ba ita ba addinin mu bai karantar da mu wannan kuma abin da za a zo a maka a maka wallahi ba ta yanda za a yi amfane ka matukar a duniya baka girka ma bakan ka aikin girki saboda ka riga ka mutu aikin ka ya tsaya daga ciki wani daga cikin malamai ina sauraron wani audio nashi malaman gari yake hakaito wai wani shehu ya mutu kana ji wai ya mutu ya zo an binne shi an samu wani shehu daga ciki ya zo yana lakanta mashi ya abdallah idza sa'alaka kaza da kaza sai gudan shehun shi ma wajen shehun ne sai gudan shehun kote guda yana dariya aka ce lafiya akaramakallah an zo makabarta ana juyayi kai kana dariya ya ce a wai na kabarin ne yake magana yake cewa wai ni yanzu wani ni za a ringa lakanta ma waya a matsala kana jiwa kana jiwa to kaga duka irin wannan hanya ce ta a wawuntar da hankalin mabiya don su san ce su rike abin da yake ba daidai ba wallahi wannan abin bai amfana da mutum abin da zai amfane ka shine aikinka ya aikinka shine zai amfane ka kuma aikin ma sai in ka yi shi ka samu tawfiqin Allah subhanahu wataala ka mutu da imani Allah ya maka gamdakatar saboda Allah subhanahu wataala ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wataala shi yake tabbatar da wato mummunai da fada wadda take ta daidai fada wadda take tabbatacciya a nan rayuwar duniya da kuma a lahira shine idan ka shiga kabari hadisin Usman bin Affan yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idza faraga min dafnil mayyit idan ya kasance ya yi da binne mamaci waqafa alaihi sai ya tsaya akan kabar kaga kuma abinda ake yi tsayuwa ake tsayuwa ake yi akan kabari idan za a mishi adda ba zama ba ake a zo a zamna a zo a zamna ka gani wai an zo an zazzamna shi wanda zai zo ya lakanta mishi ya shigo daga gaba a ba shi helo ya yi tuttufa wani abu da ya tuttufa ba san ban mine ne wani ma bai tuffa ba ko mimiyau ya tuffa wai ya ja ya ja wancan wancan ya ja wancan ya ja wancan ya ja kai addinin musulunci yo helo zai kare kada wani abu helan mi tsakani da Allah kuma wallahi abin kai wanda kake gani idan Allah subhanahu wataala da ya shiryar da mu kuma ya mana gamda kadar sai ka gani yaya mutum wannan da hankalin shi ya yi wasu abubuwa ita bid'a masihuwa ce shi yasa shaidan ya yi san dan bid'a game da mai saban Allah idan aka zo ga dan bid'a nan ga masu saban Allah guda ɗari shaidan ya yi so a ba shi dan bid'a daya da masu saban Allah ɗari saboda ya san shi mai saban Allah Allah yana iya mishi game da katar ya tuba nan da nan yana iya tuba lalla daga ya ji wa'azi yana iya tuba amma shi wanda yake aikata bid'a shi a shi yana nan ya rike sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta kan cewa kawai shi haka haka ne inna wajadna aba'ana tun uwaye da kakanni haka ake kwata kwata kohar kohar ya samu nasiha ma bayyan bai baka ba to ka gani shi yasa shedan yayi son wannan wanda yake dan bid'a Allah subhanahu wataala ya kare wallahi da yawa da mutane da a ce wanda zasu a wanda ya mutu yana dawowa ya zo ya ba da labari da da yawa sun yi ta tsine ma wanda ya mushi ya amadalla yau ina ya amadalla zata maka amfani ko ya ardalla aikinka shine zai maka aikinka kawai shine zai hudda ka a cikin kabari kamar yadda bayani zai zo gaba idan lokaci ya babu annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi mutuwa ya binne mamaci waqafa alaihi ya tsaya akan kabarin yace ma sahabbai istaghfiru li akhiku ku nema ma dan uwanku gafara wasalu lahu wasalu lahu tasbita ku nema mishi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi ya ba shi ikon amsa tambayoyin da za a mishi fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu za a yi mishi tambaya kaga addu'ar da mamaci yake so ka zo ka ce ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka tabbatar da shi ya bada amsar daidai ko da Hausa ka kama mutum addu'a ba sai kai da larabci ban baka shi inda larabci ne Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbithu Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbithu to yanzu mamaci nawa za a je a binne ka gani da kyal da kyal daga karshe zaka ji an ce to Allah gafarta ma mamatan kawai an zo an zamna an jahilo an kewaye an zo a ce a karanta ayatul kursi dama dama ana yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a zo a karanta ayatul kursi a karanta ilafi da ijaza a ulhuwallahu da kaza inna atsaina da kaza kaza da kaza da kaza makabarta ba wajen karanta alqur'ani bane makabarta ba karanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace kada ku me da gidajen ku makabarta ku sanya sallolinku a wani lafazi ya ce ku sanya karatun alkur'ani ku rinka karatu a gida kinan makabarta mi ne ba a salla ba a karanta alkur'ani idan ka zo makabarta kawai addu'a ce ta kaka kama mamata wannan addu'a ita ce ka gani mutane ko mutane wallahi ya kamata mu ni karatu mu yi karatu saboda dan uwanka zai mutu kai ka zo makabarta za a binne shi kai baka san ba me za a wa'i wace addu'a yake bukata a wannan lokacin kawai ka zo ka yi ta karanta wani karatun ka karatu nan ba wajen shi bane ba abin da yake so addu'a annabi ta yi sallallahu alaihi wasallam ta yi istaghfiru li akhiku ku nema ma dan uwan ku gafara wasalu lahu tasbita ku nema mishi Allah subhanahu wataala ya mishi gamdakatar in ya ba tabbatu ya ba da amsa tambayoyin da za a mishi fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu za a yi mishi tambaya to kaji wa a karanta attahiya sallah ce kake zaka salama bakin salihi ne to yo ko an yi da sami ne ne Allah subhanahu wataala ya daddar da kenan dai idan aka zo aka binne mamaci abinda ake so mutun yayi tsiri kai tsiri ka ci gaba da mushadda kuma ana tsayin ba sai wani ya ce maka ba a to a fara a'a kana ga an binne shi kawai an daidaita kawai daga hannu ka ware mushadda ka daga hannu ka yi ta mishi addu'a ka yi ta mishi addu'a in ka ida ka juya ka taya ka in ka ida ka juya ka taya ka haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu abu na gaba malam yace wa yujuzul julus inda indahu asna ad-dafn ya halatta mutun yana iya zamnawa a makabarta asna ad-dafn lokacin da ake binne mamaci bi qasd tazkirul hadirin bil maut da niyyar tunatar da wanda suka halarta game da abin da ya shahi mutuwa wa ma ba'dahu da abin da zai biyo bayan ta balahi misali an zo makabarta an yi gashi can ana tona kabari ana shiryawa abin ne mamaci wani a zamne ya ringa tunatar da mutane to gashi nan ho rayuwa da yanda ake ci a tunatar da mutane cewa wannan waje kowa sai ya zo kowa sai ya zo ga abin da zai samu dan uwanka yanzu a wannan lokacin in alkhairi ne alkhairi ne in sharri ne sharri ne Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan ba laihi bane ba haka kuma anan zan magani ba laihi mutun yazo ana daidaita kabari misali ya zamna abinda ake so kada ka zamna saman kabari kada ka zamna saman kabari ko ka taka dole a kiyaye wajen shiga makabarta sai ma wani zaka ga ko a kabe ka ba bai san nan kabari ne ko ba nan ba kabari wani yana iya cewa ayo ai duka makabartar ko ina kabari ne idan aka ce kabari me ake ni inda ke da kwai alama kashi ta kabari ainihin mun gani a baya cewa aka yi mini a mayyaze shi tsakankanin shi da ƙasa kada ya yi libar kenan libar inda ya ƙare kabarin ya ƙare don ka wuce wannan ba abu bane ba saboda babu wani abu da zaka gane kabari amma ga shi nan ka san nan kabari ne da bulbudin war abin ko ka ga tudu tudu bai ida bashiya ba ka zo ka taka ko ka zamna akan wannan akwai babban tsoratarwa hadisi ke da kuwa cikin sayi muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mutum ya zanna a kabari gwanda ya zanna akan garwashin wuta to ka gani amma mutane ko aka ba su ka ba Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan babu laihi a tunatar da mutane game da abin da ya shafi mutuwa malam yace li hadisi al-bara bin azib saboda hadisin bara dan azib la ba'as min zikrihi ala tulihi malam yace babu laihi zan mu iya ambata shi duk da cewa hadisi ne wanda yana da tsawo yace lima fihi min ar-ragabati war-rahabati wal-mau'iza na daga abin da ya shahi yake cikin shi na wato kwadaitarwa da tsoratarwa da wa'azi qala wato albara yake cewa wannan hadisin yana da tsaho sosai yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-amsa yace wata rana mun huto tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama za a yi ma wani daga cikin mutanen madina al-ansar za a yi jana'izar shi an tahi fantahaina ila alqabri walam walam yulhad sai muka isa zuwa makabarta zuwa kabarin da za a binne shi to ba a binne shi ba ba a yi ba kabarin ba yi da daidaitawa ba fajala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamna mustaqbil alqibla yana fuskantar alqibla albara yake cewa wajalasna haulahu mu ma muka zamna wato gefen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ka'anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce a saman kawunan mu akwai tsuntsaye wato ka duba kaga irin yanda suka zamna sun nutsu gabaki ɗaya kowa ya nutsu ba wanda yake buye kai ka ce akan su tsuntsaye ne suka hau me yasa ake bada misali da cewa tsuntsaye saboda ka san tsuntsu idan kana motsi ba ya zo ba ya hau kanka to yanda nutsuwarsu suka nutsu suka zamna yace wa fi yadihi udun yankut fil ardi annabi sallallahu alaihi wasallama a hannun shi akwai wani dan icce yana tsokana yana kwankala kasa yana zamne yace faja'ala yanzuru ila sama ega annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon sama wa yanzuru ila al ardi yana ne kallon kasa wa yaj'al wa yaj'al wa ja'ala yarfa basrahu wa yahfazuhu thalathatan sai ga maka annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga ganin shi zuwa sama yana dan sabke shi ya yi haka nan har so uku faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ista'izu billahi min azabil qabr marratayn aw salasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi ku nemi tsari ga Allah subhanahu wata'ala game da azabar kabari annabi ya faɗi wannan so uku yace ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr ya gaiso uku ko so biyu an samu kokonto daga mai ruwaya sannan annabi da kanshi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr salatan yace ya Allah ina neman tsarinka game da abin da ya shafi azabar kabari kaga azabar kabari tabbaci ce akwai ta nusus da hadisai sun nuna mana haka aya ta nuna mana akwai azabar kabari Allah yake cewa game da mutanen fir'auna annaru يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب annar wuta ce ake zazafa su ake musu azaba da ita guduwan wa ashiya sahi da yamma a cikin kabari kinin kaga akwai azabar kabari shi yasa mutum idan ya mutu abu na farko wanda kabari zai mishi shine matse kabari zai matse mutum zai matse mutum sa'ad wanda dalilin mutuwar al'arshin Allah subhanahu wata'ala ya girgiza amma dai shi kanshi bai tsira ba daga matsin kabari tukon ya bude maka gwalgwadon mi gwalgwadon aikinka to annabi sallallahu alaihi wasallam nan da kanshi yace Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake ce mana wallahi in ba dan yana jin tsoron kada mu ringa binne mamatanmu ba ya ce da ya roƙi Allah ya ji yadda mu azabar da ake yi a kabari kai yanzu da aka ji yadda kai azabar da ake yi a kabari ka san zaka gani wani ba za ya binne ba wani saboda irin firgici ka duba kaga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan ya kasance ayi wa'azi kan mutuwa ayi rasuwa ayi komi ya ce bai firgita shi bai sa shi kuka sai in ya zo kabari sai in ya ga kabari zai washe ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya ce bai san man mene ne zai iske cikin kabarin nan to azabar kabari akwai ta haka ni'imar kabari akwai ta Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abdal mu'min kusan da cewa lalle bawa wanda yake mummuni idza kana fi qita'in min ad-dunya yayin da ya kasance lokacin da zai cire daga duniya zakka rabu da duniya wa iqbalun min al-akhirah zaka fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatun minas sama wasu mala'ikwai daga sama za su zo maka za su sabko maka lokacin da ka zo mutuwa ka zo gargara kana kwance a ko'ina ko kana cikin mine ne kawai mala'iku zakka ga daga sama suna sabko maka idan mummuni ne mala'ikun to biya dulwujo masu huska su tana haske farare kal ka anna wujuhuhumu shams kai ka ce wato huskokinsu wato wata rana ce irin yadda suke haske irin yadda suke kyalli zaka ji yawa wasu ana baka labarin mutuwarsu wani bawan Allah zai mutu yana likita zai mutu yana kwance kawai aka yana cewa ga sunan sun shigo su shigo ya ana ce yace ga sunan sun iso su shigo yana magana mala'iku ne suka zo sun zo daukar ranshi ko kuma wani ka gani lokacin kamar ka ga yana magana da wasu ko kuma yana kallon wasu a lokacin zaka ga idan mutum ya yi fara juya mala'ikun za su sabko huskokinsu suna haske ce huska su kamar ce rana ce ma'ahum kafinun min akfanin janna tare da su akwai likahuni daga cikin likahunin aljanna kaga likahunin ma daga aljanna za a zo da shi wanda yake mummuni tun daga nan ka san dai alhamdulillah ka tsira ya ce wa hanutun bin hanut aljanna da kuma turaren wuta daga irin turare na aljanna hatta ya jilisu min humaddal basar har sai sun zo sun zamna wurin shi tsawon ganin shi mala'ikan da za su zo ba ɗaya ba wata delegation ce za su zo wannan su 'yan me yake ce mashi 'yan raki sukwartar ya ke tago sukwart ne a gaba mala'ikan mutuwan zai zo su wannan za su zo ne yanzu misali lokacin da shugaban kasa zai je wani waje ba sai an tura wata misiyon ba ta je ta daidaita komi sun zo kuma zawar tashi maza ka ga da wasu a tare da shi to wannan su za su zo ne za su zamna maddal basar yanzu wannan inginin nan kana ganin nan komi za ka kawa su gani kawai su ba wanda kake gani sai su tsawon ganinka Allah subhanahu wata'ala ya sabko su sun zo ya ce sun mai ji umarikul maut sannan a lokacin mala'ikan mutuwa alaihi salam zai zo a lokacin shi zai sabko ya sabko hatta ya ji lisu inda ra'asihi har sai ya zo ya zamna daidai kanka fa ya kulu sai ce ayyatu hannafsu ba. ya ke rai wadda kike tsarkakakka daɗaɗa mutuma'inna wadda take nutsatsa ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan huto zuwa ga gafara Allah subhanahu wa ta'ala da yarda Allah huto zuwa ga abin da ya shahi yarda Allah huto zuwa ga abin da ya shahi gafara Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani zaka ga ya mutu yana dariya wani yana mulmushi wani ka gani ya mutu kai wanda kake kusa da shi baka san ma ya mutu mun gani alamomi kuma irin alamomi na abin da ya shahi husnul hatima daga ciki a gani goshin mutum yayi zuha wannan duka yana daga cikin kyakkyawan ƙarshe darasi ya gabata akan wato su cikin wannan littafi yace qala fa takhruj siran tahutu tasilu kama tasilu alqatrat fi fi fi fi saqal zatta hutu zatta ran zatta gangaro ta hutu kamar yanda wato ruwa yake hutawa daga wato bakin salka yanzu lokacin da ka sa salkarka cikin rijiya ka kwaso ruwa zaka zuba shi yake hutawa kawo zuba waki to haka ranka ran mummuni zata hutu ran mummuni zata hutu a hankali fa ya akhuzuha tana hutawa mala'iku zai karbe ta mala'ikan mutuwa wa fi riwayatin hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu marakin baina samai wal ard a wata riwaya da zo cewa idan lokacin da ran nashi ta hutu dukkan wani mala'ika da yake tsakankanin sammai da kasai za su mishi salati salatin mala'ika kuma shi ne nema ma mutum gafara ya ce wa kullu malakin fi sama aka dukkan wani mala'ika na sama idan ta hutu ba a hannunsu ba za su rike kai sai za a ɗora ta cikin mi cikin wannan likafanin da aka zo da shi na aljanna yace wa futihat lahu abwabus sama yace za a bude mushi kohohi na sama laysa min ahli laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an ya'rija bi ruhihi min qabli babu wasu daga ma'abota kohohin sama wanda kohohin sama gaba daya an bude su duk mala'ikun da suke koha kowace koha so suke ya zamanto an biyo da ran shi daga wajensu kadar mu ran mummuni fa'iza a kazaha lamye da ruha fiye da idan suka karɓi wannan ran ba za su rike ta ba a hannu mala'ika ba zai rike ta ba a hannu za su ɗora ta mi fi tarfi ainihin hatta ya akuza hahiyar faye ji aluha fi zalikar kafin a sanya ta a wajen wannan cikin likafanin nan wa fi zalikar hanut a cikin wannan turaren wanda yake da ƙamshi فلذلك قال قوله تعالى شيني فدا الله سبحانه وتعالى ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون sannan mala'ikunmu manzanninmu da muka aiko za su karɓi ran shi wa hum la yufarritun ba sa sakaki game da wannan abun ba sa sakaki da jinkiri da wasu abubuwa suna karɓar ran nan za a sata a cikin likahoni inda kamshin nan yake yace wa yakhruju minha zai ringa hutawa daga cikin ran nan ka atyabu nafhati miskin wajadat ala wajhil ard yace kamar wato mafi kamshin wato almiskin da ya bayyana a doran kasa shi yasa wani za a je jana'izar shi kaje ana bada labarin cewa ana ta jin kamshi a rasa wani ne yasa turare kuma daga ina ne to haka kamshi zai bayyana daga ran wannan qala yake cewa fa yas'aluna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadhihi ruhu tayyiba mala'iku za su dauki ran wannan alkawari su yi sama da ita ba za su wuce da wasu tawaga ta mala'iku ba face sai suna cewa ma hadhihi ruhu tayyiba wannan wace rai ce wadda take tsarkakakka wata rai ce wadda take dadadda tana kamshi haka fa yaqulun sai su ce fulanun bin fulanun ai wane ne dan wane wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya da mafi kyawun sunan da ya kasance ana kiran ka a nan duniya kaga shi yasa sunan banza kada ka yarda a samu a ringa kiran ka sunan ka yanda aka yanka rago aka sama amma a ringa kiran ka wani Ronaldo wani waye wani Tiken wani Wizi wani Lil wani waye duka wannan barsu a bari a kira ka da sunan da aka yanka maka yace hatta yantahu biha ila samai dunya sai sun isa zuwa ga sama ta duniya fayastaftihuna lahu sai a bude musu sama fayuftaha lahum fayas nema a bude musu fayuftaha lahum sai a bude musu fayushayyi'uhu man min kulli samai muqrubuha ila samai allati taliha sai zamanto dukkan wanda suke sammai baki ɗaya da wanda suke sama ta farko da ta biyu dukan an zo suna nema mashi gafara suna cewa wannan ran waye wannan wanda take da kamshi wanda take daɗaɗa suna mashi addu'a gabaki ɗayansu ya ce hatta yin taha bihi ila sama'i sabi'a har sai an isa da wannan ran zuwa ga sama ta bakwai fa ya Allahu azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin a rubuta wato kitaba abdi a rubuta sunan bawa nawa wannan fil illiyin a cikin wato madaukaka cikin littafi wanda yake madaukaka yace wa ma adraka ma illiyun waye sanar da kai suwaye madaukaka yace kitabun marqub wani littafi ne wanda yake nan tabbatacce wani littayi ne wanda ya shahaduhul muqarrabun wanda suke makusanta kadai suke wato kusanta wannan wato littayi za a rubuta sunanka anan bancin an rubuta sunanka anan shine yace fa yuktabu fil illiyin a rubuta ka anan sun maqala aiduhu ila al-ard sannan sai a ce a maido ka zuwa kasa wannan wani mummuni ana zawwa ana binne ka sai an tahi da kai an je an maka rijista an maka rijista a can sama sama saman saman bagwai tukun a dawo da ranka shi yasa Allah ya ce minha aiduhu ila al-ard amido shi zuwa ga ƙasa fa inni wa'adtuhum anni Allah ya ce lalle tabbas ni na musu alqawli anni minha khalaqtuhum daga ita ƙasar nan na halicce su wa fiha u'iduhum a ita kuma zan maida su wa fiha ukhrijuhum taratan ukhra a ita kuma zan guddo su wani lokaci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cikin surati Baha minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra wato daga ƙasa dama aka halicce mu annabi adam daga me aka halicce shi daga ƙasa wa fiha u'iduhum haka idan an mutu ina ake maida mutum zuwa ga ƙasa wa fiha ukhrijuhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra Allah daga ƙasar zai sake guddowa mutane to sai a zo a maido maka wannan ran shine yace fa yuraddu ila al-ard za a maido wannan ran zuwa ga ƙasa wa tu'addu ruhuhu fi jasadihi za a mayar da ranka cikin gangan jikinka ka gani ranka za a maido ma cikin gangan jikinka a ina da ja an taimaka barda an sa ka makabarta an sa ka kabari to a lokacin kuma ai a maido maka ranka shi yasa yace qala fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallu an yana jin taku wato abokan shi wanda suka zo suka binne shi ga baki ɗayan iyallan shi ƴan uwan shi ga baki ɗaya al'ummar da suka zo suka binne ka kana jin takun su suna juyawa lokacin da suka juya suna komawa za a maido ma ranka malamai suke cewa kana kwance kunnanka na sama yana jin takunsu na ƙasa kuma yana jin zangon malayu masu tambaya suna tahiya su kuma malayiku su su malayiku sun zo ya ce mujibirina sun juya sun juya baya faya a tihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo ma bawan Allah shadidani lintihari masu tsananin wato tsoratarwa masu tsananin firgitarwa ya ce fayyantahiranihi su tsawatar mashi kaga kai ko kana barci aka zo aka tsawatar maka ya zaka tashi to mala'iku in sun zo ba wai ko mummuni kaga a tsawace za su zo maka barantana ya matallata ma aiki a tsawace za a ma tsawa nan mummuni ne ake magana wa lisanihi su zamnar da shi a cikin kabari fayuqal ni lau su ce mishi man rabbuka waye ubangijinka idan mummuni ne daman yusabbitu Allahu alladhina amanu sai ce fayaqulu rabbi Allah ai ubangiji na shine Allah fayaqulani ma dinuka menene addininka fayaqulu dini al-islam addini na shine musulunci fa yaqulani ma hadha ma hadha ar-rajul alladhi ba'atha fikum wane ne wannan mutumin da aka aiko zuwa gare ku fa yaqulu sai yace huwa rasulullah ai shine ma'aikin Allah fa yaqulani lahu ma ilmuka menene to ilminka ba na karanta babbe sai na karanta mat na yi sociology na yi sociology na yi administrative na yi kaza a'a nan qara'atu kitab Allah na karanta littafin Allah fa amantu bihi nayi imani da shi wa saddaqtu na gaskata shi duk abinda ka karanta na duniya wannan daman dan duniya ne abinda yake ma shine littafin Allah ka san addinin ka to wanda bai karanci addini ba ma amaluka malaika tambaye ka miye ilimin ka ma ilmuka ka ce mishi science kai karanta science ko yace ma man rabbuka dama in kahuri ne zan mu zo mu gani ko kuma fajiri ana zan mu zo mu gani hadisin yana da tsawo suna tambaye shi man rabbuka zai je ha ha ha la adiri kai mala'ika ya ma magana ka ce mishi ha ha ha ka san ta kare maka Allah subhanahu wataala ya dace da mu yace fayanta hizuhu ba ba kare ba sun maka uku ka ba da amsa ko su zo su tsawatar maka ne su sake tsawatar maka su gama maka tambayoyin ku man rabbuka ma dinuka man nabiyu kai waye ubangijinka waye menene addininka waye annabinka fa yaqulu yace wa hiya akhiru fitnatin ta'rudu 'ala almu'min wannan ita ce karshen fitina da zata bujuro ma mummuni karshen fitina wadda zata bujuro ma mummuni ita ce kuma Allah subhanahu wataala ya sa ka samu mutuwa wanda Allah zai kare ka daga fitinar kabari to fa biha wa ni'ma eh ko mutuwar daren juba ko ranar juba alhamdulillah in dai mummuni ne ya mutu ran juma'a ko daren juma'a alhamdulillah fitinar kabari da iko Allah Allah subhanahu wataala ya kare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga iman wannan tambayoyin kai ka samu lese fasi amma dai in kaburi ne ko fajiri ko wani abu ba juma'a ba ka mutu ko ana juma'a ka mutu to wannan kuma sai ikon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu malam yace wannan sannan wannan ita ce karshen fitina wadda za ta zo ma mummuni ka kalla ka duba ka gani ƙarshen fitina da za a fitinte ka da ita ita ce wannan bancin fitintunu da aka yi a duniya to wannan ta ƙarshe da ka ba da amsa kuma shi kenan falizalika ya ce malam saboda wannan hina ya kulu Allah yake cewa bi kaulin layi azza wa jalla faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tabbatar da wanda suka yi imani bilkauli sabit da faɗa wadda take tabbatacciya faɗa wadda take ta daidai fil duniya bil hayatid dunya wa fil akhirah fil hayatid dunya fil hayatid dunya wa fil akhirah tun anan duniya da kuma abin da ya shafi lahira fa yaqulu shi ba Allah sai ya ce rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya bada amsa wannan amsa ko yayi kai aikin kirki she gana mummuni dan ya abdullah ya abdullah ka harrace ma kullum muna bada misali a nan duniya ma zaka zo a shiga har da ce abu a shiga jarraba kaga ya bace ma ku ne kuna da deguwar kuna da muraqaba ka je ka shanye kayyan taka daga bango zuwa bango ko ina yi da ka jarraba mutum goma yi da suka jarraba ka a gida kafin ka tayi examen amma da aka zo ana baka a prep in aka tambaye ka wata question kamanta ta ko kai RCJ to a kabari ma in baka da imani dama RCJ ne ba RCJ ma kada ake ba wannan menene kai ga baki ɗaya CJ ma ba ka san ba ma miya ka nawa Allah subhanahu wataala ya kare yace fa yunadi munadiyan fis sama sai wani mai shela yayi shela daga sama an sadaka abdi ai bawa na yayi gaskiya bawa Allah yayi gaskiya da amsar da ya bada fafrishuhu min aljanna kuma shi huda daga aljanna wa albisuhu min aljanna ku sanya mushi tufa daga cikin tufa aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude mushi kofa zuwa aljanna fayatihi min rauhiha wa tibiha kamshin aljanna ya ringa zo mushi da dadin aljanna da iska aljanna wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basrihi za a yalwata mushi kabarin shi iya ganin shi iya ganin ka za a yalwata maka قال ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الوجه wani mutum za a mishi kama mai kyakkyawan huska zai zo mishi a cikin kabarin nan husnul thiyab mai kyakkyawan kaya tibur raih mai dadin iska shi mai dadi fa yaqulu sai ya zo ya ce mishi abshir billadhi yasurruka ina maka albishir da abin da zai faranta maka rai abshir bi ridwanin min Allah ina maka albishir da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin fiha na'imun muqim da aljanna wanda ke da kuyin ni'imomi wanda suke tabbatattu wanda ba su karewa hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da aka yi maka alƙawari ranar da aka kasance ana maka alƙawari a nan duniya cewa fa in aka mutu akwai kaza akwai kaza wanda ya aikin kirki aljanna makomashi wanda ya aikin sharri kuma wuta makomashi yace fa yaqulu wa anta fa yaqulu lahu sai ya ce mishi wa anta fabashiruka fabasharaka Allahu bi khairin man anta sai kai mamacin ka ce mishi to kai wani Allah ya haskaka Allah ya maka albashir da alkhairi wane ne kai fa wajhuka wajhun yaji'u bil khairi fuskarka fuska ce wadda take zawwa da alkhairi fa yaqulu ana amaluka salih ai ni ne aikin ka managarci da kai a duniya sallar da kai azumin da kai shine Allah zai sawwara shi ya maida shi wani mutum wanda yake kyakkyawa huska ya zo maka yace fa wallahi yace na rantsi da Allah shi aikin naka zai ringa fari ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah yace wallahi ban san ka ba face kai ka kasance kullum me rigai rigai ne game da bauta Allah subhanahu wataala me rigai rigai ne game da aikin ibada yace wa bati'an bati'an fi ma'siyatillah me jinkiri ne bakka da gaugawa game da zuwa saban Allah kana taka tsantsan yace fa jazakallahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi amin summa yaftahu lahu baban min aljanna sannan a bude mushi kofa daga aljanna wa baban minan nari a bude wata kofa ta wuta fa yuqalu sai a ce mishi hadha manziluka allazi hadha manziluka law asaita Allah to wannan fa shine gidanka da ka saba ma Allah kohon wuta a bude mishi ya ganta ya ce to ga gidanka can da a ce ka saba ma Allah abdalaka Allahu bihi hadha abdalaka Allahu bihi hadha Allah to ya masanya maka da aljanna wutan kuma na wuta kuma can ɗan wuta su ci gadon shi kasan gidaje a wuta ma akwai gado a wuta ma ‘yan aljanna gidajensu na wuta ‘yan wuta suke cin gadon shi Allah subhanahu wataala ya kare ya ce fa'iza ra'a ma fil janna idan ya duba ya ga abin da ke cikin aljanna ƙala ce rabbi ajiyar kiyamis sa'a ya Allah a gaggauta a gaggauta tashin alkiyaman nan a gaggauta tashin alkiyaman kai kana nan duniya kana ta program kai yanzu a nan makabarta wannan ta unwala ka san mutum nawa dubunnai suke cewa a gaggauta a tashin alkiyama amma kai a nan yanzu ka samu doron zama a duniya kuma su fa deja Allah ya yarda da su kai addu'a wanda Allah ya yarda da shi yake yin Allah a tada alkiyaman nan kai kuma kana nan baka san ba masirarka Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan imani ya dinga cewa kai ma arju ila ahli wa mali saboda an gwada mashi aljanna wannan aljanna ce gwadi ne yayi yake jin dadin wato abubuwan da yake ya ubangiji a tada alkiyamai fa yuqalu lahu a ce mashi uskun ka nutsu a wata ruwaya ya zo nim naumata arusin ka kwanta ka yi barci irin barci wanda yake na ango to nan duk kuma barcin ango dubo to Allah lunsa Allah taimake gauraye barci irin yadda yake na ango sai su malam suka san barcin barcin barcin ango duka nan shabab sun yawa a nan kuma ya za a kwatanta musu na'am na'am eh kwarai ajijin yawwa to kaji ana bada wani misali ko kuma a bada misalin cewa babu mai tada shi sai amarya shi sai amarya shi to kuma duka wannan a cikin kabari idan mutumin kirki ne to ya yi wannan barcin ango da zaka yi a'a a wannan karambani ne zan kai ka ce hutu salama kai da kake ganin hutu salama kai yanzu har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce a duniya mata'un duniya wajen jin daɗi ne gidan jin daɗi ne amma jin daɗin da khairu mata'iha almar'atu saliha mace wanda take ta gari to wanda yake gwamnati kuma shi bai san ba maya ne ne zai kwatanta sai dai ta dimoto Allah subhanahu wataala ya taimake mu gwamnati musiba ce sai dai a ce Allah subhanahu wataala ya taimaka Allah subhanahu wataala ya dada dau akwai wani hadisi maudu'i da ya inganta ai gwamnati sun shiga wako yace shirarukum uzabukum ya ce mafi sharrin ku su ne gwabrayen to kaga da a ce hadisin ingantacce ne ai wannan gwabraye su malam muhammad an shiga sai a hankali sai a yi ta sai a ci gaba da daidaita allah ne ya yassara ala kulli hal mutum da yake mummuni da ya ga wannan abin ya ringa cewa rabbi aqim sa ya ubangiji a tada alkiyama saboda in je in iske iyallaina ya ga hurul ain ya ga iyallai iyayi shi wasu abokai wani wanda ka manta da shi a duniyan ma duka gashi a aljanna za a je a gamu kana ta'adda Allah ta da kiyama sai a ce ma ka nusu ka kwanta kwana irin na ango lokaci yana zawwa qala kenan sai mu tashi hadisin yana da tsawo da Allah mu tsaya nan kenan sai mu tashi wa innal abdal kafir shi kuma mu ji wanda yake kafiri ko kuma fajiri Allah subhanahu wataala ya kare mana imanin mu Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya mana tawfiki da aikata ayyuka na daidai kurakuran mu kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatan mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح أحوالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين